الله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح لجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atan musulmi gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna Alhamis biyu ga wata na Ramadan hijira shekara 447 wanda ya dace da 19 ga watan biyu 2026 muna cikin tafsirin suratul araf a jiya mun tsaya cikin bayanin aya ta 11 muna tsakiya kusan ƙarshe lokaci ya zo ƙarshe in sha Allah yau za a koma daga farkon aya ta 11 ta suratul araf kahin nan akwai tambayoyi ta farko yana cewa menene hukuncin cewa kamun kaza dan hasken annabi ko dan annabi yanwa wannan mas'ala ana kawo ta so da yawa wasu na tsammanin haka ce ba haka ba su annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shine babban malamin wannan al'umma shi ya dora mu akan duk abin da zaka yi kai dan Allah Allah ne kadai ba wani aiki da ake dan wani mala'ika ko annabi sai Allah kuran wannan shine jiko na tauhidi na aqida ta musulmi annabi sallallahu alaihi wasallama shugaba ne mafi girma cikin wannan al'umma amma magana dan wane ko annabi ko mala'ika annabi ya karantar da mu dan Allah magana ke na kurum sai magana wajibcin tarawihi wani ya ce ba wajibi ba ne to da waya ce wajibin ta za a gardama ta za a gardama wacce da wajibin ne an wa tarawihi sallah ce ta nafila mai lada a watan ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qama ramadana imanan wa ihtisaba wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsaye da sallah ta kiyamar ramadan iya mai imani da neman ladan da yake ciki za a gafarta mashi abin da ya gabata na kurakuran shi sunna ce annabi ya sunnanta ta wanda ba wani alakarta da azumi wasu na ga cewa a wasu na ga cewa idan ka makara baka yadda baka azumi azumi daban tarawih daban basu alaka da azumi azumi ladan shi daban duk da an shar'anta ta a watan ramadan dan a ramadan kadai aka shar'anta taruwan jama'a a yi sallah ta nafila a masallaci a ramadan kadai ake yi babu wata da zaka yi kai daidai sunna ka saba sunna ba a nafila ko tarawih ko wutiri a masallaci jami'i bid'a ce amma an sunnanta yin tarawih a masallaci a cikin watan ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara gudun ka a farta ya bari bayan ya koma ga Allah Umar ya ce to wannan abin daman gudun fartawa ne yasa aka wasa to yanzu kenan ba farta ta kare aka komo maimakon kowa ya tashi daban-daban balle a masallaci guda Umar ya samu ana yi can mutum goma can mutum biyar kowa ya tashi Umar diba ga haɗin kan musulmi abin da ya yi gwanda a sa limami guda a jagorancin ta. Shi ne sa Ubay bin Ka'ab da Tamim Dari suke kaji asalin da ta ci gaba da yau kuma wannan kullum na ce muku wannan sallah ce guda tarawihi wannan qiyamul Ramadan tahajjud qiyamul layl wutri duk sallah guda ce. Illa yanda ake yin ta ko lokacin yin ta yake sa mata wannan sunaye. an mata suna kiyamun laili duk sallah ta nafila da ake ba sallah isha suna ta kiyamun laili ta samu suna kiyamun ramadan dan a ramadan kadai aka sunanta annabi sunanta yin jam'in nafila a masallaci a ramadan kadai aka samu a suna kiyamun ramadan a mata suna tahajjud duk sallar da masu tashi cikin dare balaki goma ta karshe ta sallar za a tashi cikin dare bayan barci a yi ta ta samu sunan tahajjud daga nan abinda ake barin barci a tashi a je a yi bayan an yi barci a je a yi ta mu ce mata asham ko din da ya tukin ce asham larar barbarci ne sami mani barbare ya ce inda asham ya asham azumi kenan a misal suka ta asham don a azumi aka saba wannan sallah din dai sallah ce guda ko ka dauka zai ce ma zan tarawih zan kiyam tahajjud sallah ce guda ko kai warkon dare ko kashin dare dai sallah guda ce akwai sallah nan kasashen min ta shahara za a ce bayan tarawih raka'a raka'a za a ce ayi raka'a wannan tarawih kullum za su yi ta daga alamta kai zuwa nasi alamta kai raka daya da ilafiyar raka daya haka za a tayar da haka za a tayar wannan ba ce sallah ba ta ba amma ba haka za ka sharanta ta ba haka bane ba kaman ka'idar kana kai karatu mai yawan karatu shi yawan lada kun ba kayyade ba sura kaza ko ya sarki abinda kai ya karanta kurin amma dai wannan ce sallah shar'anta ta tarawih wannan raka'a da ake yi wata ran za a yi hudu wata ran shidda wata ran har 20 ake yi to wannan raka'a bari ma hadisi na ce batta ma da isnadi ko mi ko na maudu'i wata ƙarya ce ko na shirya batta isnadi ko na ƙarya ba daidai ba inda kika isnadin hadisan loli kullun wani shirya ta koyi take yawo cikin da tahon wasu malamai amma batta da isnadi ko ne ne wata batta da tushiyar sallah amma an ba ta wata romo hako za ka raka ko wurin a baka ladan annabi Musa da Haruna kamar ka san ƙarya ce annabi Musa da Haruna baka ladan su haka dan uwa kamar ka san ƙarya ce dole mun ga ban ƙarya ce ba ta shushe ku tsaya ku gyara wannan sallah ta tarawih ita ce mai tushe sai su yi ta aminci goma ta yayi wa an kare ai wace minti 20 30 ana yi wannan a azumi wannan tarawih ko kiyamar Ramadan ita ce sallah mai tushe ayi ƙoƙarin gyara ta kwarar sai wani na cewa iya cikin azumi da rana sai mance ya sha kan sha zai alama a kullum muna magana akwai ruwa ta cikin sayar bukari annabi sallam iya cewa man akala nasin ko sa'im falatu musamu fa ma ta Allah su kawo ruwa cikin sayar bukari haka sai ruwa ruwa lafazi daban-daban annabi iya ce sallallahu salama duk wanda ya ci iya da mantuwa a mantuwa a cikin azumi annabi ce ya cika azumin shi falatun musamman ya ce Allah ne ya ciyar da kai ko sha da kai in ci ne kai kado ne Allah maka in sha ne kai kado ne Allah maka eh raban za ka ɗan rage in dai da gaske mantuwa ce kai annabi ko ta wace filaka da ba rama maka fara filaka da da tana an ce yana ce gidan ba magana ramuwa dama to lafazi ya zo hatta na gwanin ta mai wannan littafin na mai adalci sharin risala wannan misalku dalala misalku dalala sharin risala ne wani malamin ba malike ne ya kara maganar imam malik a wajen imam malik cewa wanda ya ci imam malik ya yarda a nafila in ka ci da mantuwa ko ka sha da mantuwa a nafila ba karama amma sai ya ce a farilla ya karama shi malami ke cewa bai san wata madogarar malik ba bai san wata madogarar za a dogara a kanta ba a bambanta nafila da farilla inda ya mantuwa ce duk ɗaya ne annabi bai ware ba annabi shi karar ce ba raka da laka fara na ce wanda ya ci ta na ka fi ramadana ma ce na siyan lafazi ya ka lafazin hadisin annabi ta wanda ya ci da mantuwa fi ramadana karar ya kawo a ramadan ya kasuna kuma ce falaka da laka fara ba ramuwa ba kafara kan irin ayoyi da hadisai masu magana kan Allah bai kama da mantuwa da kuskure ta haka gaskiyar magana in dai mantuwar ce da gaske Allah ta gaskiya kuma sai ya mutane ce sakaki to sha Allah san fice ka in dai da gaske ne manci ka gaci tsakaninka da Allah to wannan gurin kyauta ce Allah maka ta ci ko shakura ba ramuwa ba kafara annabi ce sallallahu amin amin Allah ma bismillah ayat shari'a
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم حقيقة mu muka halice ku ko muka suranta ku kiran adam alaihissalam sun kuna da malaka sujudu da adam muka ce malaku sujudu da adam ku yi sujada ga adam nan bayan kare halittar adam an busa mai rai aka ba mala'iku umarni su yi sujada ga Adam fasajadu ko mala'iku suka ba umarnin Allah suka yi sujada ga Adam illa iblis iblis ne kadai wanda lam yakun min sajidin bai shiga ba lai masu sujada wannan haka yi wakana bayan haka wannan kin sujada da yayi sai Allah ya ce قال ما منعك قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين
قال الله يكتش ما إبليس وانا كمبن وانا أمرني دي ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ميا أنا na kamar ce Allah baka su mana an ce imala zaida ko ko ma'ana dai kamar da tabari ke cewa ma'ana magana anan menene ya doke ka kin yin sujada iz amartuk lokacin da muka umarni kai na Allah ya zarge shi kin bin umarnin yin sujada me yasa baka yi ba Allah mana tambaya ba dan Allah san komai ba Allah san komai me zai ce me ya hana ka Allah ta su ba da kin yin sujada idan amartuk rashin da maka umarnin ka bi sai hana kai sujada qala sai iblis ke ce ma Allah ana khairun min wa shi zai ga ma Allah iblis kenan yace Allah ni na yi hada kenan ya za a yi madaukaki ya ma kaska na kasa sujada yace domin khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin Allah ni kayi ne haya da mallaye shi Allah kayi ne daga wuta shi kayi shi daga laka ya za a yi kuma a ce da raka da wuta ya ma laka taɓo sujada shi na suna matar ke cewa farkon duniya wanda har kiyasi mummunan kiyasi ya taɓe shi ne iblis kiyasi wai shi yake yi wai shi iya ga wuta ta yi laka daraja kiyasi shi da wannan dukkanin duka wani ana magana Allah ya ce kaza ba magana wannan abun duka halaka ce kun ta zo mishi dai kiwar ya kantar da mu a wannan nassan karara kenan haka ne Allah ya halicci Adam daga laka kuma ya halicci Iblis daga wuta wata ruwaya ta ina ka Imam Muslim ya ka ruwaya manzana yake cewa khuliqatil mala'ikatu min nur wa khuliqa iblis min marij min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum an halicci mala'iku daga haske an halicci aljani iblis daga tsantsan lakuta kuma adam an halicce shi daga abin da aka siffanta muku na laka amma wannan ba shi bane ba Allah ya ma adam wata daraja da kai ba maka ba kuma nan akwai bin umarni ka iya wanzu da abin haka yawa kana an wannan can da aka ce fasajadu illa iblis kuma umarnin ya zo sun kula da mala'ikatu sujudu aka ce mala'iku ku sujada wannan ka ɗauki wasu a ce ai shi ma kenan tunda Allah ce mala'iku ce su yi sujada suka yi sujada banda iblis kenan shi ma mala'ika ne wannan abin yana cikin masu yawo da rashin taci hadisai ko tafsirai kai masu kwashe kwashen tafsirai suna kawo wani maganar har da wani kisoshi ne iblis shi ma wada cikin mala'iku yake har ma iya suna azazilu iya cikin masu ibada ma mala'iku ma iya cikin na gaba gaba ta duk wannan kwashe-kwashe ne wanda bai tabbata ba nassin qur'ani Allah ce fasajadu illa iblis kana min aljin fa fasaka na rabbi daman iblis aljini ne ba mala'ika bane mala'ika daban halittarsa daban wancan kwashe-kwashen kurin wanda sai na kwashe-kwashe ba ma da ibe ba na kirkire na ƙarya kirkira ake hudu isra'iliyat ake dangana ma wa iblis wa shi ma da mala'ika ne kuma ba mala'ika Allah ga mala'iku la sun lama amara ba fa'alu ma murun Allah ga mala'iku la sun lama amara mala'iku ba saba ma Allah shi mala'ika bai saba ba kina kuma zuwa ce bai saba ma Allah gaba don ba gaskiya bane ba iblis dai aljini ne kurin kuma ya an ce ya sujada ya ce shi ba zai yi ba ya yi kiyasa matsayin shi da adam ce ba zai yi ba yanzu mu ya biyo baya قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين yanzu nan wannan abu da ya wakana daga nan Allah subhanahu wata'ala qala fahbit minha huta sabko daga wannan daraja wannan gida na aljanna fama yakunu laka an tatakabbara fiya bai dacewa a wannan gida a girman kai ba a girman kai a wannan wuri naka fakhruj ka huta innaka min as-sagirin kana daga cikin kaskantattu Allah ya la'anta ilimin shi ya gama da shi kaskantacce ne to ganin shi yanzu ya san ya gama yawo ya kare me yake nema qala anzirni ila yawmi يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم
قال أنزلني إلى يوم يبعثون yanzu abin da yake nema Allah ya dakata mana ka kashe shi Allah a mun jira a jira mana a dakata min dokar raina ila yawm yub'athun har ranar da za a tado su daga cikin gaban kina kiyama kenan kai mutu har kiyama qal innaka minal munzari yanzu abin da ka nema an baka baka mutuwa da wuri za a baka lokaci ruwa lace laqatu yawm laqatu ma'lum wa zuwa wani rana da Allah sani kenan ba a ce ba da yake zai kiyama ya mutum amma ba yanzu ba an ba shi dama ya ta rayuwa kaga za na iblis ya samu abin da yake nema na za a bar shi ya taɓa na shi haka Allah kaddara kaddara haka Allah kaddara abin shi to yanzu bayan ya ji haka me ya dauki alƙawari qala fa bima agawaytani fa bima agawaytani yanzu iblis abin da ya samu wannan dama ta cewa bai mutuwa da wuri sai yake rantsuwa Allah fabi ma aka wata Allah dalilin wannan halakar da ni da kai don wannan bawa naka tun sababin shi aka tsine mai aka la'ance shi aka huddo shi daga daraja ta aljin da ke ciki to dalilin haka ni kuma Allah la qahudanna lahum siratal mustaqim ya Allah duk wata hanya ta kware zan je in tsare sun zamana daga sun zo ya turi su kasa shiga duk hanya kware haka ya ɗauki niyya ba zai barin ba ba yawa ne ya ne adam da ɗiye shi tunda shi ba sabbin halaka shi kuma zai rama ta wannan hanya duk wata hanya ta kware na an ce duk wani aikin alkhairi zai kokarin hana ka ko rikita maka shi yanzu nan ba tsaya bai shi kenan aikin ba ɗaya ba ne ba ya tsaye hanya ka daya ثم لآتينهم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين
ya ce sun malatiyan nahun min bayani aidihim wa min khalfihim ba bayan ya tsare kuma sai kai hari ya ce zan je musu ta gaba da baya na an ce ɓangaren lahira ya sa musu shakka kan lahira ya hana su aiki don lahira haka ta ɓangaren baya na an ce min khalfihim ma'ana duniya da ta musu kudin duniya shi ta kone bangare cewa gaba da dama makana gaba da baya kuma wa an aimanihim wa an shama'ilihim haka dama da hagu kenan bangaren duniya yayi kokarin sama kudin duniya lahira sama ku samu shakka kanta kuma duk wani aiki bangaren aikin alkhairi ma bai barka ba sama kori an kayin ma sama koriya ko ba wani abu ne zaka ma ne ya gurgunta ma aikin naka haka zai sa musu kuma aikin banza nan da almuhim ya rarra ta kone bangare bai barin mu ya tsere kuma ya kai hari ta kone bangare gaba da baya dama da hagu zai kai mana hari ta karshe mai yake cewa wala tajidu akatharum shakiri Allah wa'annan bayi ɗiyan wannan bawan Allah ba za ka samu mahiyon su suna magodiya wannan shine abin da Allah ka cewa wala qad saddaqa alaihim iblis zannu fattaba'u ila farqi ibrahim mu'minin Allah ce wannan iblis wannan zato da tabbas ya tabbata da zaton da ya samu cimma gurin shi alaka sadaka alayhi iblis zanna fatabau ya cika zaton da yayi gurin da ya cika idan Allah ce fatabau sun bi shi sun bi shi ko dai Adam ce ta ila fariq ibn wani yan kadan daga cikin masu imani su kadai ba su bi shi ba kenan ya sun bi shi to wannan alƙawarin iblis tun farko dauki alƙawarin sai ya gama da mu kuma ɗayan Adam to wannan abin da yahudi annabi Allah ce gaba qala khuruj minha madhuman madhura لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين kaga kenan Allah ya ce ukhruj minha ka huta daga wannan matsayi ko wannan gida na aljanna shi dai ba baranka alƙawarin da ka dauka kuma Allah ya ce bishe bai ba huta kuma anan Allah ya dauki alƙawari ce zaka huta mazauman madhura zaka huta abin zargi dan abin da huda shi saban Allah girman kai kuma madhura abin kore daga rahmat Allah an abin zargi abin kore ga rahmata Allah kuma wa'annan game da wa'annan diyan wannan Allah ce laman tabi'aka minhum duk wanda ya bi ka daga cikin su la amala anna jahannama minkum ajma'i duk wanda ya bi shi daga cikin ɗan adam alƙawarin Allah shi kuma Allah ce zai cika jahannama da su shi na ka ce wannan shi ke sa ɗan adam ya hankali kasan kana cikin haɗari nan iblis ya rantsuwa Allah ya rantsuwa shi ya rantse zuwa tafi izzatik da buwayaka Allah kuma Allah ya rantsuwa sai ya cika jahannama da duwan dibi shi jona shi ne babban jarba ta ɗan adam Allah bai ce baiwa duk da Allah ya mana gaya mana hanyoyin huta daga wannan tarko amma ɗiyan adam a jumlace iblis ya gama da su sai ya tsaye da yawa daga cikin ɗiyan adam allah hudu daga cikin waɗanda zai dabatar da su ya ce menene ya ce kenan la'amun zan cika jahannama laman tabi aka min duk wanda ya bi ka daga cikinsu duk wanda ya bi ka mai alƙawarin allah la'amun la'ana jahannama zan cika jahannama minkum kai da su kenan jami'in Allah bai wariya ko aljani ko mutum dun saba ma Allah to dan wuta ne kuma sai an taka jahannama da shi Allah kiyaye ya Allah ce gaba ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين yanzu bayan wannan Allah ya ce wa ya Adam yanzu nan an gama da Iblis ga alƙawarin da ya ma Adam shi ta ne ya taka doka ta Allah ya kaskanta yanzu kuma Allah ya mai da magana ga shi Adam wanda dalilin shi ne aka tsine ma Iblis kuma ga irin alƙawari da Iblis yayi Allah ya ce wa ya Adam ya Adam usukun anta wa zawjuka aljanna kai yanzu ka zamana a wannan gida na aljanna da kai da matarka fakula min haythu shi'tuma duk girman aljanna komai ku ci na'am komai ku ci amma wala taqaraba hadhihi aljajar fatakuna min zalim duk girman aljanna yace dai tak wannan shine kullum baka ci ba ɗaya aka ce kan wannan in kai ku an kuwa ka ci shi fatakuna min zalimi za ka zamanto daga cikin azalimai wanda cuci kanshi da kanshi ci komi har su ce da komi ka su ci ragadan kaga zai sai moriya ko amma makicin tun daga babu mai fara fa wasa wasa lahumu shaitan shi ɗan ya biyo baya ya ɗan ƙyanƙyasa mishi wasu wasi wannan ya musu wannan wasawasin da yubdi lahumma ma wuri anhuma min sawati ma ya san sarai suna cin wani itaciya asirin su ya tono shi ya san da wannan makacin ya musu wannan wasawasi dai musu tonon asiri ya kware musu al'awarar su abinda aka riye musu ta wannan hanya ce ya biyo waqal a wasawasi me kace musu ما نهاكما ربكما أن تلكم عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين أي abin da yasa aka cika kace wani itan daya ba dan komai bane ba ubangiji hana ku ci in kuka ci ɗayan biyu ko ku zamanto mala'iku ko ku zamanto har abu da ba ku mutuwa kenan an muka ci ba za ka mutu akwai mutuwa mutuwa za ka yi amma an ka ci shi kenan ba a mutuwa kuma ga daraja ta wannan hanya biyu mishi kuma wa qasamahuma kuma ya mushi rantsuwa wanda an ce adam bai tsamanin wani zai iya rantsuwa da akan gariya wata wata tabbata an annabi ba labarin cewa wani mala'ika a cikin mala'ikun Allah tun daga kunnan shi daya al'arshi kahon shi kasan kasan bakwai iya ciya subhanaka tsarki ya tabbata gare ka Allah duk wanda ke zuwa kakan gari Allah bai san ka ba mai zuwa kakan gari bai san ka bane iya ga mamaki mutum zuwa Allah kan gariya Adam iya mamakin Allah shi ga bai wa to wannan abin shi da shi da rantsuwa aka aka yaudara Adam da rantsuwa aka yaudara shi ya ta harkon yaudara dan Adam aka mishi da rantsuwa ne rantsuwa ƙarya kuma harkon saban Allah kan girman kai na Iblis hasada kenan ya musu rantsuwa inni lakuma laminan nasi ina gaya muku gaskiyar magana ne kurin ka ci kurin cinta ya adam hal adullu alashirta da khulud mulkin la yabla aka ta adam hal adullu alashirta da khulud kan so on goda maka itaciya ta dawama wa mulkin la yabla da mulkin ha abada an kasa mulki kurin sai sace malaka malakai ne wata kira zan masu iko da bai kare hal abada haka yau dare shi taron tsuwa ta ƙarya to ganin an rantsi kuma an ce za a samu wannan matsayin ba mutuwa har abada ko matsayin zama mala'iku ko mulki masu mulki na ba kuma bai kare har abada kan wannan rantsuwa da ya tafara wa adam to wasu wasu me yace gaba فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين
فدلاهما بالغرور إبليس ya shiryar da Adam ya kai su ga wannan abin da aka hana su da rudu rudi rudin mi da rantsuwa ya rude su da mulki samun mulki da dawama ta wannan abin ya rude su falamma zaqa shajara suna ɗanɗana wannan ita suna ci badat lahuma sau'atu suna ci kai tsaye sai suke zur gaba daya da suna cikin sutura shi ya sanda haka suna ci sai wani al'aura da suke ɓoyewa sai ta bayyana ‘yan washe ta kadiba nan adam alisalam ko hau da hawa duk girman aljanna ice ɗaya ne kudin ‘yan tardi ba a taɓawa kan zai ‘yan tardi nawa gare ka nawa muke suke abu da haka yi kaza ga ƙarya ga yi ga waye ga waye ka sanar ka ta zanarwa wanda ko da halaka ce dan Allah ka sa ku aiki aiki ma karami bane ba idan Adam alayhi salam ice ɗaya tak shi dan hedi ki ta murmur da yau da shi ina ga mu itace suna da yawa Allah kare mu sharrin shi Allah kare sharrin shi a girma duk da Allah ya ba mu labarin cewa laysa lahu sultan allazina amanu Allah bi mutawakkalun shedan in dai da imanin kware kana da Allah bai ba shi bai ba bai ba shi dama ya mallake ga ya bude dama da kai in dai ka imanin gaskiya ka dogara ga ubangiji Allah zai kare ka inna masalan masultanu Allah zai tawallawna hum bi mushrikun wanda yake ja ita su gaba daya wanda suke alaka da shi suke gaba Allah da wani su ne tahiya duk da imani akwai dama dama inda inda imanin kware to shi dai yanzu dai wannan abin da ya wakana bayan al'aura ta bayyana wa tafika ya khasifani alaihima min warqil janna yanzu sun yi zurba kaya sai suka shiga nemo itacen aljanna ganye dan su rihi al'aurarsu al'aura ta bayyana sai suka shiga neman wa tafika ya khasifani alaihima min warqil sai suka shiga neman turo ganye na aljanna suna neman rihi al'auran babu sutura suna cikin wannan kame-kame a kamo a liƙe wa na da huma rabu huma sai ubangijin sai kira su adana wa kenan alam an hakuma an tilkuma shajara kan adana hawa Allah ce musu ba na hana ku ba game da taɓa wannan itaciya kuma wa kuma na gaya muku inna shaitana lakuma aduwwun mubin na gaya muku shedan wannan shedan makiyi ne gare ku kuma kiyayya ce karar ba wani boye kanta ba na gaya muku da haka ba kenan an gaya musu tabbas an gaya musu haka amma ga harin suka shiga yake da kansu sun gano kuransu قال ربنا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال كلنا آدم دعوة تسكت ربنا ظلمنا أنفسنا ينسكي سنير دا cewa ya ubangiji mun zalunta kanmu da kanmu wa in lam taghfir lana wa tarhamna Allah idan har baka gafarta mana wannan kurakure ba idan baka ji kanmu ba lanakunanna minal khasirin zamu zamanto daga cikin masu asara kana shi kalmar da Allah ya dogana ma Adam kuma Adam wannan kalmar da ya fata ba Allah ya fito shi shine itiraf ni kada min nadina lai Allah na lahi na zalunta kaina mun zalunta kanmu Allah idan baka yanzu da suna neman gafara ta Allah da rahama ta Allah idan ba Allah idan baka jika baka gafarta mana ba lahin da muka yi baka jika mu ba za mu zama daga cikin masu khasara nan gana abu biyu ne gafara da jin kai gafara lahin da suka yi ka kama su da shi kuma a yaya musu asa gida aljanna shi da kai gafara da rahama ta Allah an ko baka ba Allah za mu zama daga cikin masu khasara haka suka yi wannan kalma kuma Allah ce gaba قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ‘yan wa idan muna shiga wani wurare za ka tsoronta wannan shi ne harkonmu dole magana mu ne ake magana asalin mu mu ne abin ya shafa ga daga inda abin ya taso hata samu mu a wannan duniya ta kadara ta Allah ta wannan hanya ce ga mu a cikin duniya wani abu ne wani abu ne ya bakana mu ne abin ake magana kanmu yace bayan haka yanzu bayan gafara ta Allah Allah ce hibitu ba'dukum li ba'dan azu yanzu nan shi ma Adam kin maganar zama gidan aljanna ya kare kai ba zikirin gaba daya Allah kaddara da Adam da Hawwa da Iblis gaba daya ba maganar zama a wannan wurin ku saba ko duniya ba'dukum li ba'din adu shashan ku makiyin shuja ne ta nan ga musu da ku da Iblis babu shiri kuma walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi ƙasa ce aka tabbatar nan ce matabbatar ku eh za ku ɗan ji daɗi rayuwa zuwa wani lokaci kamar Allah ka cewa min ha halakanakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allah ya ce min ha halakanakum na'am kenan dama daga nan aka yi mu aka yi Adam aka kai can wani daraja zo na biya wa kana an maido mu gidan jiya Allah ce dama daga cikinta na halice ku kuma wa fiha nu'idukum cikinta zan maida ku da maka Allah Allah tsara kanshi tsara kadara ce ta haka Allah tsara kanshi ciki zan maida ku kuma wa minha nukhrijukum taratan ukhra kuma wannan kasar daga cikin ku lokaci daban na kiyama in yayi daga cikinta za hudu ku shine Allah ce walakun fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin kasa ce matabbatar ku da dan jin dadi zuwa lokaci qala fiha tahyau yace musu a cikin wannan kasa anan za ku rayu wa fiha tamutun a cikin za ku mutu shi Allah kace alam naj'al al arda kifata ahya'an wa amwata na'am ba ku gani mutane da muka sanya kasa matattara ce rayayyu a sama matattu a ciki haka Allah tsara ta eh tace kifatan kasa take ma ta kumshe ku duka take dauka ta dauki masu rai a sama matattu a kasa ce fiha tahayun a ciki za ku rayu wa fiha tamutun a ciki za ku mutu wa minha tukhrajun kuma daga cikin ta za ku dauki kiyama in tayi wannan kasa ce ita ce kuma mummuni ake magana mai Allah ce gaba يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون الله يا بني آدم yanzu duna magana wani duk munikin ne mu Allah ke ma wannan magana ya ɗiyan adam kada an zanna alaikum libasa yuwari sawatiku nan sabkarwa ya samar muku mun saka muku mana don ta hanyar ruwa a yi shirka kaza tsiro da abu da ka na abu da sauransu Allah sababa dai Allah ce mun sabkar muku da tuwa tuwa kala uku ce hissiyin wadda ana ganin ta biyu ɗaya wadda ba a ganin ta ana Allah ya mata uku ya ce mun sabkar muku da tuha wadda yi wari sawatiku wadda za ta riye al'aurarku sa kaya samfin don ka ga zirginka in ma da abduga in ma da rama in ma da fata dai wannan Allah samar da wannan abin abin da za mu sa sutura gare mu warisha kuma ya saman muku da kaya na ado na kwalliya kayan akwai yadi sample akwai gizina akwai wace suke akwai ga suna eh iri-iri ne talaka da nashi mai kudi da nashi wadda da ganin shi haka Allah sama mana shi ya ce wa libasu taqawa kuma akwai tuha ta tsoron Allah take kare mutum daga azabar Allah ta ce haƙiƙarin tuwa shi zai ce maka zalika khair wannan tuwa ta tsoron Allah ita ce da a cikin wannan ta watan za ta adam ba ta adam gaba daya tuwa ta tsoron ita ce haƙiƙarin tuwa shi da aka wagaye mutum ba tsoron Allah zuri yake ya ce domin za ta kare in kai zai tsohuwa kai ma za ka tsohuwa kai zai tsohuwa kai ma ta ka zai za mu gawa ka ba mu komai gaba ɗaya ma amma tsoron Allah shi ne haƙiƙarin tuwa ta haƙiƙa ita ce tuwa ta hakika da mutum kamata ne ma ya ce zalika khair ce zalika min ayatullah wannan abin da ke ba mu labari ya daga cikin ayoyi na Allah na sama muku da irin wannan ababe na sutura gare ku kuma Allah ya baka wannan labarin la'allakum la'allahum yadhakkarun ana ba su wannan labarin mutane dan zama mutum masu tunatuwa masu wasuwa Allah samu cikin masu wasuwa Allah ci gaba ya bani adama la yaftinannakum يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعل وجعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون na'am wani ta kuma ce har da dai mu ake wa magana wannan har da mu ne farkon lamarin muke Allah ta ke kira ya bani adam ya ɗiyan adam kashe ne Allah ke mana anan la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-janna ya ɗiyan adam kada ku yarda wa shedan ya fitine ku kamar yanda ya huddo uwayenku biyu adam da hawa daga aljanna ranar kashe ne aka tunatar da kai babanka adam da hawa wannan shaidanin iblis shi ne ya fitine su yau dusa ga cikin watanni masu ka ciki to kai kai hatara wanda ya adam kaiwa shi ne kashe ne kakku yarda ya fitine ku irin da ya fitine uwayenku ya hudu su da cikin gidan aljanna yanzu yau an huma libasawama ya mutu sababin hudda musu tuha da aka musu liyuriyahu ma sau'ata dan ya gwada musu a hili al'awar su ta bayyana a hili wannan mutumin shi ne yawa uwayen ku haka kuma matsala innan wuyara ku kowa wa ƙabilu min haita da ta raunan shi shaidan ko iblis Allah ce yana ganin ku da shi da juri'ar shi Allah masu wata halitta ta musamman halittar su su suna ganin ku ta yana kuma gwanin su aljanni zai zuwa wannan wurin ya shafi wato mun ganci ba nasin qur'ani ne kuma tabbata haka hakika ana samu haka iya ganin mu ne ba ma ganin shi kuma hadarin annabi sallallahu alaihi wasallam labarin kowa iya da wani wani shedani wanda bai rabuwa da shi karin na kiran shi karin sunan annabi shi karin cikin sai musulun annabi ya wani magana Aisha radiyallahu anha a lokacin da ta tsammanin cikin dare suna kwance malaka jibril zo kiraye shi sai zuwa a hankali ya hutu ya huta ya bi shi suka tafi cikin duhun dare ashe aisha idan ta bi ta gaishe ya tashi cikin duhun dare abinka na mata su take tsammanin kewaye ne zai mata za shi gidan wata ne ɗan ita ma ya ta biyu shi dam dam dam dam tana bin shi sai ta gani baki makwantai duk da haka tana tsaye tana ta mai kallo daga nesa tana tsinka shi tana tsinka shi daga nesa tana kallon shi ta shi ta gari ga hannu an jima da ya kare abin da yake yi to da ya juyo zai komo ganin dan kai same da hanya ya gane ya ta shigo da gudu da gudu zo ta kwanta da ya zo aisha tana shishaka tana tana shishaka ita aisha ma miyan ya aisha miyan wannan lumhashin nama na baka cikin zuwa kina milahiya ta ce a ba komai ce a ya zai barci kina barci ta gogar cikin ba komai ce ko ke gaya mini ko Allah gaya mini ta san kuma zai ta ce ya rasulullah wallahi lokacin da ka huta wallahi ban bayan ka ne nayi ina ban ina ban kan kashin gwanta da gajiyo da ka gano ni ne da shi da gudu na zuwa wallahi to ce ana abin annabi sallama ya hangaje ta ya ture ta ce zaka tsammanin Allah da manzon shi da za su miki zalunci ne zaka tsammanin zan kewaye ne yadda ta hangaza ta ke da girji abin abin kenan shi abin bai da ba ya shi haushin abu zaka tsammanin zan mu kewaye ne ya ce abin da ce gani wannan lokacin nan a shi lokacin ta har magana ya ce a waje ake shi tariki ba halar shaidanin ki ne zama ki aisha shaidanin ki ne zama ki shaidan wa ne ce kuma shaidan ma kuta ce zama shaidan ya ce a kowa yar shaidani haka yawanci ni ma yar shaidani ni ma na wace ya ce ni nawa ya musulunta Allah ya taimake na ya musulunta kake nan kenan kowa da nashi amma da mun mutane ba da labari cewa wannan wuta da yayi malaika jibril ya zo ce bewa ya shigo a halin da ke ciki sai ya kiraye daga kofa shine na huta yace mini ubangiji ya mun umarni in ta baki in wa ahlul baki addu'a Allah yana hasan kabarin saboda addu'a ta shi naje na masa addu'a ce shi dadin kida zaman jibo shi dinnan shi dadin yace ai ko shi kai ma naka cin mana nawa tunda ma Allah ta bige na ya musulunta bai mun umarni kuma da alheri kaga mun kuma nan mun garanti namu hakenan kowa iya da shi din da yake tare da shi kuma da mu ba ma ganin su aka Allah ce kuma Allah ba su wata dama shiga cikin jininka zuciyarka kuna haka Allah ba kan shi innahu yarakum huwa qabilun min hatta la tarunahu shi bidis da shi da jama'a shi tana ganin ku ta yadda ku ba ku ganin su in wannan shedani babba kenan akwai uban akwai diyan akwai uba kuma Allah jinkirta shi kuma na mamman labari shi ma iya iya tattara su kullun ya tattara su kullun suna da magama da suke kuma ba kowa aiki a je kowa shiga aikin shi kowa ya taimi sun shi shi na annabi gaba cikin wata tun sama ta tabbata annabi da shaidan iblis iya da wata fale babba a cikin ruwa cikin ruwan duniya a wata fada ta musamman cikin ruwa cikin teku annabi ya ce yake da wata babba fada shi kullun ya zo ya ba da umarni kai na kowa shi annabi ke cewa lokacin da aka kawo mission ana kawo sakamako na je na bi wannan na bi hede suka fada hede bigewa da na bi wannan hede shi da kowa ya ka labarin abin da yi annabi ce can yau zai zo zai ce mishi aini yau da na samu wani adam ina bin bayan shi ina bin bayan shi da matar shi ta ce ce ta ce ce idan ba shi hidin sai ya sake ta an ce annabi zai kama jinjina shi kai ne da kai ne da zai jinjina mishi zai bilis zai jinjina dan shi wanda ya raba armi kan wani ya karantar da kai kenan kai hatara ki hatara lokacin da mace kika hau ko ka hau kai mai imani ka tuna akwai iyanan mutumin iyanan shidanin shidanin iyanan iya ziga ka iya saccin magurin shi to kaka ba shi goyon baya kaka ba shi goyon baya ke kuma sakanni in ka sada sakanni kuma suka kuma kuma ta faɗi haka suke duk wani nawa na shagar so da yawa Allah mutum iya huta sakin iya huta kalmar saki wani har kuka ya hudu amma kuma ya da dama kuma karshen karshen siki ne allah shagar haka malala riya kuka tana kuka kurin shi ya zuga su ita na san shi shi iya santa amma kurin shi ya zugo su ya zugo su sakata sakannin kaisa haka suke wallahi haka ai hatara lokacin da zuciya ta hau a tana ko iya nan iya bi iya san cika mai suke shi ya cika aikin shi annabi ta shine dan dan kirki a wajen iblis wani raba aure da ya san rabo almin abin da ya kawo da yawa matsala ga mata ga diya duk iya kawo matsala ko da bangare Allah kiyama sharin shi yace kenan innahu yarakum huwa qabilu min hasa la tarawnahu shi iya ganin ku shi da kabila ta inda baka ganin su inna ja'alna shayatin awlad ladzina la yu'minun Allah ta amma na mun sanya shaydanu sa zama waliye ga marasa imani kamar imani shi shi da yake laulewa ya abin da ga dama da shi wato shi ne aka cewa wannan iblis kin afatattakhizunahu wa zuriyata awliya min duni hum lakum adu da tabbitar zalimin badala Allah ce shi wannan shi za ku doka masoyi ku bar ni bayan ita ina abin da ya muku Allah ce Allah wajen wannan mata musanya ka doke maki masoyi Allah ke mai sharri shi Allah ce gaba وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون نعم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها nan ana faɗin mashirkai ko kafurai halinsu in suka yi wata kato ɓara wani babban aiki wata ɓanna duk zaɓen suka sami suka wata ɓanna ya su ce ai wajadina alaiha aba'an mu ma haka muka gada kiran ɓanna ce an ce musu ba kyau kakku haramu ne ko shirka ce ko kaza ne amsa su haka muka samu uwaye mana yi wajadina alaiha aba'ana haka muka samu uwayenmu akan wannan abin da kuke bai kuma wallahu amarna biha kaje kare kuma Allah ne ce bi uwaye sai ta ga kowa iya girma uwaye shi kowa ya ruhuje da uwaye da kakannu hatta fir'auna ma haka ce Musa ba Musa ma bari qurun ula haka ce Musa ba an zo an kure fir'auna ba hujja cikin jama'a amma sai fir'auna yake so ya aiki da hankalin wawaye Musa kuma bal qurun ula me matsayin wa mun ruku kace mu ana bota ana shirka hurci ne to me matsayin wa mun ruku kaso ake Musa ya taba uwa sa da cikin jiwa ya kawo ta uwa mu musa annabi Allah ne ta ilmu hannun da rabbi uwayen kwanan farko Allah ya sa matsayin su mun da kurmiki da shi ne ya huta ba eh ta ilmu hannun da rabbi ba ruwan shi da shiga kakannin su a ko ake magana amma ko yanzu ka ce misali sa guru baki laya baki duba baki tsibba baki dole shirka ci kafirci ne a mana wani da yake yi mana wani da yake wato su suke a mu ba roma da su ko ake magana yanzu mu san mu mai wajen su kaka shiga magana mana wani kaka shiga baka hala a ba mu mana wani kai ake wa kai ne yanzu wancan Allah sama zan su kurin eh kaka haka suke da yawa eh kaka ake da mun disku wannan sun wuce tilka umma ta karkalata da kuma ka sabtum Allah ba mu labari tilka umma ta karkalata wannan ta huce ba ta huce ta huce kurin la maksa wala kuma ka sabtum kurin abin suka yi mami sun shafa in manna ce ta shaye su in alheri su ta shafa ba ruwanka su kai ake magana su kai waye ya su ce amina su ce haka muka samu uwayenmu na yi kuma haka Allah ce ne ƙuli gaya musu inna lala ya murbi fasha ka gana abinda Allah kore a bai kore ba haka suka uwayensu abinda Allah kore ƙarya da suka yi suka ma Allah cewa Allah amara na biya Allah ce mi a gaya musu inna lala ya murbi fasha Allah bai umarnin aikin banza bai umarnin alfasha a taƙoluna Allah ma la ta'alamun sai ku yanka ma Allah magana ba ku haka kurin ka ce Allah ta kaza to ina hujja a ina Allah ta shige su ka zama kaman wa Allah ƙarya ne za ku ga ma Allah abinda ba ku sani kai shi zargi na Allah akan haka Allah yi na Allah ta gaba قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون na'am يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين hasabu Allah kai mu gobe insha Allah Allahumma salli ala Muhammad dan wa kahin nan insha Allah gobe akwai bude masallaci sabo da masallaci maza da na mata kuma da fasaloli markazi ne a Kanya kasu na uku kenan kai gusun ke Kanya wannan insha Allah gobe za a kudu shi insha Allah Kanya roba kanya bidiyo a horo ba ko tsoron gade kanya kanya da wanda kun ta karbarta kanya da ruwa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته